بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وأعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا آمين
في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya muna ta addu'a baya in ba ku mance ba Allahumma ballighina Ramadan Allahumma ballighina Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan muna ta addu'a to yau ga mu Allah ya kawo mu cikin wata Ramadana yau wannan asabar ɗaya ga watan Ramadan to Allah muna yi maka godiya da ka kai mu wata Ramadan kai mana jagora Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa na Ramadan. A kamin so karatunmu kamar da kun ka sani mukan ɗan gabatar da wasu jawabai kamin mu so karatu. A nasiha ta abin na farko zuwa gare mu da kuma ku wato shi wata Ramadana wata ne wanda ka buƙatar wato ibada da yawa ciki ne wasiya ta ga kaina kuma gare ku. ku yawaita ibada cikin wata ramadana kun gani mutane da yawa muka yi azumin ramadana da su bara amma bana wasu ma kwana guda rage wata ramadana ya taho sun ka mutu wata guda ya rage kuma sun tafi kenan saboda haka samun ganin wata ramadana arziki na mai yawa shi yasa kuka jin sahabbai na addu'a Allahumma balligina Ramadana Allah ka kai mu watan Ramadana saboda zuwa watan Ramadana alheri na kware da gaske na biyu ku yawaita ibada cikin watan Ramadana ko wani lokaci Allah na son ibada amma cikin watan Ramadana ibada ta hilada cikin watan Ramadana saboda dukkan ibada an san ladarta amma banda azumin Ramadana Allah ya ce ni ɗaya da shi ni kaɗai zan yi sakamako da shi babu wanda ya salla da Ramadana in ba Allah ba, ku yawaita ibada a cikin wata Ramadan, kuma ku yawaita ayyuka na alheri cikin wata Ramadan. Duk abin da kun sani na alheri ne na bakinku, na hannuwanku, na ƙafahunku, na kuma aljihunku na alheri ku yi ƙoƙari ku aikata cikin wata Ramadana. Kuma ku yi hankuri ku rage abubuwa da ba su da kyau. Kunga shi yasa annabi ya ce rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal da yawa mai azumi ga azumi ne baya da komi in ba yunwa da kishirwa ba saboda bai yi azumi saboda Allah ba kuma bai kama baki ne ba bai kama ido ne ba ku yi kokari ku kama bakin ku maganganun ga da ake ta yanzu a ku nisance su azumi kuke kunga saboda ba a san yawan dumi ga Ramadana saboda ba a son yawan ɗumi ga Ramadana, shi yasa annabi ya ce, Idan wani ya ɓaci mai azumi, kai ya rama, fale ya ƙuli in ni sa'imun ya ce ni azumi ni kai, wato mai azumi bai rama ɓaci, kuma mai azumi bai faɗa. Saboda haka duk irin waɗanga abubuwa ku yi ƙoƙari ku nisance su ga wannan azumi naku, ku yi wasiya ga kanku, ku yi wasiya ga ‘yan uwanku da alheri. ko yaushe ku ci gaba da yi makanku da ‘yan uwanku wasiya ta alheri, kuma ku zan masu ɗa'a ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kowane lokaci laila wani hara, ku zan masu wa kanku uzuri, masu wa ‘yan uwanku uzuri da dukkan abubuwa. Abin da ya shahi ku kenan ku sauran jama'a abin da ya shahi mu masu wa'azi, wasiyan mu ga kanmu da kuma ku masu wa'azi, ku haɗi gaskiya ga abin da kun ka sani. ku faɗi abin da kun ka sani kuma ku bar ɗaukan maganganun da ba su dace ba, ku rabi da abin da ba ku sani ba, abin da ba ku sani ba ku rabi da shi. In na ce abin da ba ku sani ba abin da ya shahi wasu mutane waɗanda ba ku ba, wato kowace magana akwai wanda ya dace ya yi ta saboda haka ku nisanci abin da ba ku sani ba da wanda bai dace da ku ba kowa ya yi wa'azi ya faɗa wa mutane bakin abin da ya sani duk ku tsaya fa daga inda ya sani ba a cin mai fa in dai mutum ya tsaya inda ya sani ba a cin mai amma in mutum na sakin layi ya bar inda ya sani ya kama abubuwan da bai sani ba yanzu ana cin mai saboda haka yan kun ji maganganu da ayyuka waɗanda yara ka yi suna watsawa a wajen sha'anin midiya kenan ku kira su ku tsawace su ku baccewa an ce kaza maganganun nan da suka faɗa ba daidai na mai yawan su ba daidai na ku sa bakin ku ciki ba wanda kuka iya taro ku tare wanda ba ku iya tare ku ka ku sa kanku ciki sannan abin da ya shahi shugabanni su kuma wato 'yan siyasa masu mulkin ƙasa da masu mulkin tsakiya da masu mulki na ƙasa duka nasihar magare su su yi haƙuri najeriya najeriya ce najeriya ƙasa ce ba irin saudiya ba kunga saudiya ƙasa ce mai doka ƙwarai ga musamman ga sha'anin addini akwai hukunce-hukunce ba kamar najeriya ba shi yasa kuwa ganin shugabannin najeriya ana tabin su ana ɓaci mutumin da ko mata te bai san wanda ta tashi da kwana ba shi ka ba da labarin shahadin shugaban kasa mata te wagga bai san wanda ta tashi da kwana ba iya ne bai san wanda sun ka tashi da kwana ba wannan ya nuna bai san komi ba amma shi ka ba da labarin shugaban kasa yayi kaza yayi kaza gona yayi kaza chairman yayi kaza sanata kaza yayi kaza da irin wannan surutu to abin da yasa hukunci na da babu shi yasa kuka je irin wayannan abubuwa na ta aukuwa kiran mu gare ku ku shugabannin kasa ku yi hankuri ku yi haƙuri da waɗannan abubuwa kuma ku yi alheri ga mutanen da suka zaɓe ku ku yi alheri ga waɗanda ba su zaɓe ku ba ku kyautata ga waɗanda ka son ku ku kyautata ga waɗanda ba su son ku ba mu gushewa muna maimaita wannan cewa muke yi a idan ana jayayya musamman ta siyasa duk wanda ya jayayya da kai kakka sai ka ci zaɓe ka gama da shi faɗa me za ka dawa kana yi da shi ɗibe ka bashi ka gama da shi ɗibe ka bashi kakka damu da shi inda yana iya hana abin nan ya kawo gare ka ai ya ja daga ka ja daga Allah ya lukushe shi ya baka to kakka damu da shi i mai taimakon da ka san kana iya kana iya basuwa saboda haka ku yi hankuri da waɗanda sun ka zaɓe ku da wanda ba su zaɓe ku ba amma abin da muka maimaitawa muƙami na amana in za ku basuwa to ku diba wanda ya cancanta ku bashi ku diba wanda ya cancanta ku bashi kun gani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada gwamnoni shi annabi shi ya nada abinai da abubakar ya zo duk sauke wasu yayi ai ba yana nihi annabi bai daidai ba duk abin da annabi ya daidai na to abubakar mi da ka sauke wasu ya sauke su dan ya nada waɗanda ya san suna iya manuhace da su gudata da Umar ya zo sai ya sauke da yawa cikin waɗanda abubakar ya naɗa ya naɗa nashi don ya samu waɗanda niyya ce da niyya su manawaje da za su ta yi kyau iri guda ta zo iri guda ai da usman ya zo sauke kowa ya yi shi sauke kowa ya yi naɗe ya sabon naɗi to ina ta maimaita wannan ga abin da ya shahi mukami ku naɗa wanda kun ka san yana kama muku aiki ga mukami ku nada wanda kun san yana kama muku aiki amma ga kyautatawa ku kyautata mu kowa da kowa kuma mutum ko yana ta da ku kun san baya da gaskiya bai kama muku aiki kar ku bashi mukami ku ba wanda kun san yana dan kwatantawa don ayi abin kwarai ranar lahira tambaye ku Allah zai yi mista kan nadawa ne sai ka bada ansa to tanadi wanda duk zaka ba tanadi ansar da zaka faɗa ma Allah in ya tambaye ka don zai tambaye ka amma ga kyautatawa ku kyautata mu kowa da kowa akwai wani abu da Allah ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan wanda ya ihsani ya dauki ƙarhi nai da dukiya tai da baki nai ya kama maka Allah ya ce babu sakamako ga wanda ya kyautata sai a kyautata mai to shi ma babu laihi a ƙara kyautata mai saboda Allah ne ya ce wanda ya kama ma ya taimake ka kai ma ka taimake shi to amma dai wannan bai ce a yi zalunci ba ku yi hankuri da a sha'anin mutanen ku ba ku shugabanni 'yan siyasa ba ko mu masu wa'azi ko mu masu wa'azi kana ji kana gani kaka tahiya da wanda ka san bai kamnaka bai kamnan mai kamnaka kuma da shi zaka tahiya kuma ka samu ka 'yan mai kuma ka san shi iya samu halaka ka zai to rayuwa ta haka nan na take Allah ya taimake mu ya yi mana jagora kuma kira na biyu lokacin kira na ƙarshe lokacin azumi ana karba addu'o'i da yawa Allah yana ansa addu'o'i to nasiha ta gare ku ku yi amfani da wannan wannan lokaci ku yi ibada sosai ku yi addu'a ga kanku ku yi addu'a ga ɗiyanku kun ga lokacin da kuka gani yana caccanzawa to nan gaba lokacin da yaran ga za su girma zai ƙara samun canji ku yi musu addu'a ta alheri annabi ya ce salasu da'awatin mustajabatul la shakka fihinna addu'o'i guda uku ana karɓa su babu shakka cikin su daga cikin su yace da'awatu sa'imi addu'a mai azumi ya kuma ce wa da'awatu walidi da addu'a mahaihi kai mahaihi ga ka mai azumi ana ansa addu'arka ga ka uba ana ansa addu'arka to ku yi maɗiyanku addu'a ta alheri ku yi hankuri da su kakku yi wushi da su in kai wushi da ɗanka ka ƙi taimako ne to aka taimako ne kai adda shi in ba ka so ne wa ka so ne saboda haka ku yi hankuri da su ko su ne muku abin da ba daidai ba ku yi musu addu'a Allah ya shirya su sa'annan ku yi makasar ku addu'a Allah ya haɗa kan Najeriya Allah ya zaunar da Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa guda shugaba guda sannan su shugabannin nan nata ku yi musu addu'a Allah ya shirya su ya daidaita su ga hanya duka mutum mutum na kowane mutum mutum na amma wani ya ɗara wani amma dai duk kowane mutum na amma wani ya ɗara wani kullu bani adama khata'un dukkan ya adamu masu kuskure na saboda haka ku yi addu'a ta alheri ga shugabannin ƙasa ku in suka gyaru kun gyaru ku yi addu'a ta alheri ga wannan arewa tamu ku yi mata addu'a ku yi addu'a ga shugabannin arewa dukansu Allah ya shirya su Allah shi haɗa kan arewa sannan ku yi addu'a ga wannan jiha tamu mai albarka wannan jiha tamu maɗaukakiya mai albarka Allah shi ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah shi haɗa kan wannan jiha ya shirya shugabanninta ya ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai ku yi addu'a ga garuruwanku Allah ya shirya shugabanninsu ya aza su ga hanya ku yi addu'a ga shiyoyinku da ƙauyukanku ku yi addu'a ga gidajenku da makarantun nan ku zan dai masu yawan addu'a Allah yana ansa addu'a ga mutumin da yawaita addu'a kun ga hadisi ya ce ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya arifka fi shidda kai sani ga Allah sadda kake cikin sauki in ka shiga cikin tsanani sai Allah ya sanka to ku yawaita addu'a kar ku gaba ku da matsala ku yawaita addu'a roƙon alheri da neman tsari ga sharri to ku kuma nan gaba lokacin da duk Allah ya jarrabe ku da wata matsala idan kun kai addu'a to zai karba saboda ba ku mance da shi ba sanda ba ku da matsala ku yawaita addu'a lailan wa naharan Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu azumin Ramadana lahiya Allah ya gwada mana ƙarshen watan Ramadana wanda Allah ya gwada mana farkon watan Ramadana to Allah ya gwada mana ƙarshen watan Ramadana lahiya kuma yadda Allah ya taimaka mana farashin abinci ya fara sauka to Allah ya ƙara sauke mana farashin abinci Allah ya ƙara sauke mana farashin abinci wasu abinci shi da ya samu to komi sauki gare don kun gani yanzu abinci kun ci da kun yi sahur yanzu ya an jima kuna so ku yi buɗe baki da daddare kuna so ku koma ci da jijji kuna so ku koma sahur kun ga sahur kenan amma yadi irin wanga misali in ka sawo shi duwa da ya saurin mutuwa yana kai rana wata bai mutu ba rana wata yau yana kai bai mutu ba wanga ashe tsada sai ba ɗaya take da tsadar wanga daga yini so hudu aka ci shi da ana bakwai guda ba a samu ba saboda haka duwa da kayan gina sun kai tsada yana da sauki bisa ga abinci yayi tsada don ban taba ganin mutumin da ma duk bakwai sai ya gina sabon gida ba sai ya canza ban taba gani ba duwa da duwa da yayi sauri in ya gina gida ya shiga ciki yana wata guda bai buge shi kuma sabo ba to amma abinci duwa da kaddaɗe baka ci ba yau gobe kana ci to in abinci ya sauki komai ya sauka ga jama'a to ku ci gaba da yin addu'a saukin ga da Allah ya kawo mana Allah ya ci gaba da ƙara kawo mana sauƙi kuma ya zaunar da mu lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa ya shirya mu ya shirya malamanmu malamanmu duka Allah ya shirya mana su ya aza mana su daga hanya ce madaidaiciya da mu da su shi mana muwafaka ya sa aljanna makomanmu to wannan kenan sai ci gaba da karatunmu daga inda muka kwana bara insha Allah mun kwana a suratu hudin idan ba ku mance ba wato ƙarshen suratu hudu muka kwana bara to daga nan ne za mu tashi inda mun ka aje insha Allah aya ta 90 da shidda suratu hudu to nan ne inda za mu tashi yanzu insha Allah ka taimaka mana Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin
bismillahir rahmanir rahim ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المورود ta wala kada arsalna wala kada arsalna Musa hakika ma aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam fa fahiya alqissatu sabi'a wannan kissa ita ce kissa ta bakwai a cikin suratul hud wa rutiba ala tartibi tarihi an jera ta bisa ga tsari na abin nan na tarihi wato ga tsari na tarihi nuhun shi annahar ko sun mahudu sannan hudu ke bi mai summa salihu sannan salihu summa ibrahim sannan ibrahim summa lutun sannan annabi lutu summa madayana sannan shu'aibu summa musa sannan annabi musa to haƙiƙa ma aiko annabi musa bi ayatina da ayoyin mu wasu danin mubin da hujja wanda bayyananna burhanin bayyana hujja bayyananna ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mala'u nashi wato su mala'u wa'anda ake shawara da su sune mala'u fattaba wa amra fir'auna bayan sun gane gaskiya kuma duk sun ka taru sun ka bi umarnin fir'auna kuma amru fir'auna bi rashidin kuma umarnin fir'auna ba shiryayye bane ai sadidin ba madaidaici bane ya kaduma qaumahu fir'auna yana shiga gaba mutane ne na biye da shi yawmal qiyama ranar qiyama fir'auna zai shiga gaba don ga kaida idan abin da mutum ya san malami ba malamin Allah bane kuma ya sani ya bi shi to ranar kiyama in malamin da shiga wuta yana malamin na gaba yana bi sai wuta duk wanda ya san mutum baya da gaskiya ga sha'anin addini kuma ya bi shiga addini kuma ya san bai da gaskiya to ya kadumu qaumahu mutumin zai shiga gaba mutane ne su bi shi yawmal kiyama fa yattabi'unahu su bi shi kama ittaba'uhu fid dunya kama wa sun kabi shi nan duniya fa awradahum an-nara sai ya shigar da su wuta ai adkhalahum ya shigar da su cikin wuta wa baisal wurdul mawrud tirda wannan mashiga a bishiga aihiya wannan mashiga ta yi muni wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana kuma an bi fir'auna da jama'a ce da la'ana da tsinuwa a cikin wannan duniya wa yawmal qiyamati la'ana kuma ranar kiyama za a la'ane su baisal ribdu tirda wannan taimako al'aunu al-marfudu wanda aka taimake su da shi airif dahum wannan liyafa da aka shirya musu tirda ita wa huwa tahakkuman wannan kama izgili ne don an shigar da su wuta an ce an ce abin na besar rubutu tun da wannan liyafa wace liyafa an ga ɗebabben albarka la'anannen Allah wace liyafa an gare shi wanda aka sa wuta wace liyafa an gare shi banda wahala saboda haka ce musu an batanta liyafa gare su ta hakkuman izgili na wa illa in ba don wannan ba falla'anatu idlalul lahum ai cewar da an kai an bi su da la'ana nan duniya ai izlalan lahum kaskantawa ne gare su wa inzalan bihi ila al-khadidi kuma saukar da suna zuwa ga makaskancin hali wanda ya kamata su zama cikin madaukaki fa hadha yadullu kulura da wannan aya tana nuni wa hadha yadullu wannan aya na nuni ala anna man ittaba ghayrahu ala dalalin lalle duk wanda ya bi wani ne bisa ga bata wanda ya ga mutum bisa ga hanyar halaka kuma ya tabbatar da mutumin ga hanyar da yake bisa gare ta ba daidai na ba kuma ya bi shi to wa huwa ma'ahu fi azabil akhirah to eh an tai lahira zai kasance tare da shi cikin azabin lahira ku yi makan ku nasiha duk mutumin da kun ka gane gane ku ba na kware na baka ku bi shi gaji ranar kiyama za ku bi shi ga shiga wuta ba bayanin kaza a nema ba abinda duk ka rayu gare ka mutu gare bisa gare bisa gare za a tashe ka wala yu'zaru bi jahalin ba awa mutum uzuri da jahilci ba a yi mai uzuri bi jahalin ba da inzari fi duniya bayan nan duniya a yi masa gargadi bai gyara ba to ranar lahira babu uzurin da za a yi mai shigar da shi kawai za a yi a cikin azaba in kiyama ta yi Allah bai asma'ika wa suna ka gafarta mana dukan zunubanmu ka kare mu daga hanyoyin da ka kai mu ga halaka ko wadanne iri na dalika min amba'il qura ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ذلك المذكور وانا أبند كوكا جاء أمبتا يتي ذلك مبتدا خبره من أنباء القرى wannan abin da aka ambata na labarin alkariyu na kusurwa alaika ya Muhammad muna karanta shi gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai abin nan litukbira bihi qaumaka don ka bada labari ne ga mutanenka liya'tabiru min liya'tabiru don abin nan su lura min haqa'iman cikin alƙaryar nan akwai alƙaryar da mutanen ta sun mutu amma gina alƙaryar tana nan akwai mutanen da sun mutu amma gidajen su na nan kamar da kun ka gamu ka je ka ga wani kantareren gida ka ce wannan gidan wane a ce mai shi marigayi na gidan marigayi na wane to su ma lokacinsu akwai gidajen da ga sunan tsaye amma masu gidajen sun mutu halaka ahaluhu masu gidan sun mutu dunahu banda gidan misala asarar baqiya kamar sauran alamomi waɗanda sun karage shabahu bi zar'il qa'im ala saqi ya kamanta gida da misalin abin da a shibka wadda take tsaye ala saqi bisa ga gutsunta wa hasida da kuma wadda aka girbe wa minha ma huwa kal hasidi ka kuma cikin gidajen akwai wanda sun yi kama da shibka wadda aka girbe wadda aka yanki halaka bi ahali gidan ya halaka masu gidan sun halaka akwai gidan da zaka zo ka iske mai shi ya mutu bayan an dade ba da dadewa ba sai ka iske idi ya tsatsage kwana biyu sai ya fadi to akwai waɗanda a haka nan fala athara lahu babu alama gare shi kaddar il mahsud kamar shibka wadda aka girbe bil manajili da munjal wato lauje wa ma zalamnahum Allah yace mutanen nan da muka halaka su muka buge gidajen su muka kashe su mun ka kashe gidajen su ko mun ka kashe su mun ka bar gidajen su wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba duk abinda kun ga Allah yayi ku sani babu zalunci in kuka ga mutum yana cikin ni'ima kun ga Allah ya anshe ta to bai zalunci ba inda kana iya magana da Allah ka ji da kana da matsayin da za ka yi magana da Allah ya faɗa ma dalilin buge gidan nan nashi sai ka ce lalle Allah ya yi daidai ka lalle ya yi daidai goma da an ka buge gidan to amma baka da masaniya Allah bai zalunci duk abin da kaga Allah ya yi Allah bai zalunci da ku ga mutane da yawa suna da matsayi sai ku ga Allah ya karɓi matsayin ya ba wasu, za ku ga wasu suna da kuɗi, Allah ya karɓi kuɗin ya ba wasu, za ku ga wasu suna da lahiya, Allah ya karɓi lahiya ya ba wasu, to akwai dalili, in ya an shi lahiyarka, in laihi na ka yi, in ka tuba ka gyara sai ya dawo ma da lahiyarta. in wani ɗaukaka na aka so a baka, an ka baka rashin lahiyar, to bayan kayi wannan jinyar ka tara lada, tunda shi rashin lahiya yana taimakawa ana samun lada Allah ya ce musu muhtadun masu rashin lahiya su ashirayu to wannan kun ga akwai alheri ciki ne to amma in an baka shi na saboda laihin da ɗaukaka ka da aka so a yi to idan kai jinya wadda ta kai a ɗaukaka ka sai a gusar da rashin lahiya a baka girman da aka so a baka amma Allah bai zalunci duk abin da kun ka gani Allah ya yi kakkace wa wanga lokaci lokaci akwai ban mamaki ga iska can suna kaza suna kaza sai ka ga wanda muka gani a waliyan Allah su aka kawo masiba a waliyan Allah wurinka kama kanka baka san abin da boye ba abin da abaye ka sani kama kanka Allah bai zalunci baka san abin da yasa Allah ya mai wannan ba Allah bai zalunci don haka yace wa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba mun karya su ma an shi arzikin su mun karya su mun kaskanta su yace wa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba bi ihlakin bi gairi zambin ba ma halaka suna babu dalili ba babu zunubi ba walakin zalamu anfusahum sai dai kawunan sun kazalunta bi shirki da shirka kun ga shirka tana cikin laihuka mai yawa wayanda sun kai yawan kawo azaba to kuma shirka shirka na zuwa inda bokayi waɗanga da kwa ganin mutane na ta hulɗa da su dare da rana ana ta hulɗa da bokaye to mushirkanci na hawa malaman cibbu malaman duba ku nisance su shirka ne zuwa wurinsu Allah ya ce fa ma agana anhum alihatuhum allolin nan nasu da suke shirka da su na gumakansu da bokayensu da malaman cibbinsu da malaman sihirinsu fa ma agana anhum alihatuhum allolin nan nasu ba ta yi musu maganin komi ba allati yad'una wa'annan da suke bautawa ya abuduna min dunillah wanda suke bautawa kuma bayan Allah ai gairau min shay'in basu wadatar da su da komai ba lamma jaa amru rabbika lokacin da umarnin ubangiji ka zo na azaba wama zaduhum abubuwan bautan nan nasu na bokaye da malaman cibbu da malaman sihiri wama zaduhum bi ibadatihim laha basu kara musu komai ba da ibada da suka yi musu gaida tatbibin banda tabewa ai ta khasirin kasara duk wani wanda aka bauta wanda ba Allah ba baya iya kawo komi idan idan alƙawarin Allah ya zo saboda haka ku yi duwa da kuka iyawa ku nisanci duk abin da yake shirka ne ku nisanci gurgurdon wanda kuka iyawa wa kadhalika haka nan kuma ai misal zalika al-akhazi kun ga kamar wanda kun ji Allah ya kama mutanen can Allah ya ce to haka nan wa al'amari yake ga ubangijinka wa kadhalika akhadhu rabbika haka nan rikon Allah ubangijinka yake idan akhadha alqura in ya kama alqaryu idan Allah ya kama mutanen alqaryu to haka riko ne yake urida alwa in ya kama mutanen alqaryu wa hiya zalimatun bidhunubi alqaryun jama'a alqaryun tana azzaluma da zunubai duk mutanen da mutanen kowane gari da Allah ya kama su saboda zunubansu fala yughni anhum min akhazihim shay'un babu wani abu wanda kai musu maganin kamun da Allah ya yi musu duk abin da suka gani yana kare su bai kare su jama'a hitintanu sun haru ƙasa gadayawa duk ina bokayen da aka cewa masu gobe da nisa ina masu allon ƙarhi duk ina suke misra ba su kashe masu kawo hitinan nan ba inda gaskiya na suna kashe mutane mi da ba su kashe su ba wani mallami ya iske ne gida jega ya ce taimako ya kabida na ce to ba ni labarin ka in ji mi an labarin ka ya ce babban mallami yake mai dugu ya kama lissa ta min kai ne ya kama lissa ta min kai ne ya ce to yanzu taimako ya kabida ya yi gudun hijira ya tsere yanzu ɗaki ya kaso ya yi ƙauyensu in taimaka mai. Na dibe shi kurum yana ta bayani su malamai na su masu kaza, to mi da bai kashe waɗannan da sun ka taho inda yake ba. In ya isa kashe mutane su gai. To duk wannan shirme na don kusan da sanyi. Abin da yasa don yana dattijo ya zo neman taimako wuri na. In na tunkare shi da wannan sai ya ga don ya bi da taimako na gare shi yasa ɗan ni kyale shi. Amma mutumin da ya ce su shi an malami mai kaza mai kaza mai kaza to kaga an kai yayo gudu shedanu sun ka koro shi sheka bai tsaya ya kashe zuwa da ya kashe mutane can dori to don ku sani dushe mena duk bokaye da kwa gani dushe mena ku rika Allah shi dai an mahita kowa Allah ya kare ya karu duk wanda Allah ya tsare ya tsaro wanda duk Allah bai tsare ba mai ya tsare shi in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli saboda haka ku maida al'amarin ku ga Allah shi kadai in Allah subhanahu wata'ala ya shahi ka da alheri duk duniya da lahira ba mai iya ture shi amma wa in yuridka bi khairin idan ko yannu heka da alheri in yannu heka da shiri ba mai iya kariya in ko yannu heka da alheri fala radda li fadli ba mai turewa ga farar Allah saboda haka Allah shi kadai ka bayewa bayewa ta tabbata shi kadai ka hanawa hanawa ta tabbata Allah ya ce wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum wa kadhalika akhadha rabbuka idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu lalle riqon Allah ubangijinka aliman mai radadi na shadidun ko mai tsanani rawa shaykhani bukhari da muslim sun ruwaito عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى على أشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يأتي إنجمال أبو موسى على أشري ماذا الله يأتي إن الله لا يبلي للي الله ينجي كري أي يمهي أبنا يمهله واتو الله نجين كرتاواتي للظالم كالظالمي hatta idza akhazahu lan yuflitu har lokacin da ya tashi kama shi bai kuce ku da ku ga azzalumai suna ta abin da suke yi duk abin da kuka ji azzalumai yana yi masu kama mutane su ce sai an ba su kuɗi masu kashe mutane gaba ɗai duka wannan zalunci Allah na kallon su da masu mulki masu cin amanan mutane da ƴan kasuwa masu kasuwanci suna zaluntar mutane ya su sai kaya su ɓoye sai kaya sun yi tsada mutane na kuka suna dariya wallahi bana banci riba ai kayan da na sayi biliyan ɗaya da dubu ɗari tara na ci to ka jira jira ka gani eh jira ka gani wata rana sai ka san shi kamar yanzu da kuke ta jin su gidajen rediyo suna magana so ake a karya mu bayanan kai aka so a karya arewa taimakonta an kai kamar cewa arewa aka so a karya ce kai aka so a karya kai da azalimi arewa kan taimakonta an kai talakawa an sauƙaƙa musu farashin abinci su sayi za sauƙi su yi azumi za sauƙi su arewa taimakon su an kai kamar cewa wai arewa ta abba a su wa abba son arewa wanda ya taimaki talakawa ai mu arewa muke kuma mu muna muna roƙo ga Allah ya yanke farashi talakawa su ji sauki mu roƙon da muke wa Allah ke Allah shi yanke farashi don an roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sa'ir lana yanke mana farashi qala la inna Allah huwal musa'ir yace ba ni yanke Allah shine mai yanke farashi Allah shi amma yanke farashi annabi yace shi ka bai yanke farashi Allah ka yanke farashi to Allah ya yanke farashi kaya sun sauka jama'a ku yi mai godiya ku yi ta azumi kuna alhamdulillah alhamdulillah kuma farashin nan da ya sauko abin nan buhun wake daga 120 ya dawo 71 ku yi addu'a ya dawo 30 na ji wani yana faɗin wai shi ya sai wake waken nan ko mai horin kai wai dubu ɗari biyu da ashirin ya sai buhu jinin ya kai sai su dubu ɗari biyar ya ce sai gashi amma ya koma dubu ɗari da ashirin to mu roƙo maka ga Allah ya mai sai dubu talatin wake da shinkawa ya dawo da an ka saba tun da kun sai yanzu wake da shinkawa ya fara waya ko to roƙo maka ga Allah ya sauke farashi don talakawa su ji sauƙin azumi kowa ya cika ciki ne fam lokacin buɗe baki da lokacin sahur abinda muka roƙo ga Allah kenan subhanahu wata'ala shi muna wannan taimako saboda haka ka ce kai na an ka kasuwa ba arewa arewa kan tagode arewa kan tagode da saukar farashi kuma arewa na roƙon Allah farashi ya ƙara sauka don arewa ta ƙara jin sauki talakawa su iya ci da kansu Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani Allah ya gafarta mana ya ƙara mana tsoro ne to haka dai riƙon Allah yake sai ya ƙare ka kai ta yin abin da ka kai sai radda ya tashi kama ka sai ka tara riba ka tara ka tara ka te ka sau kayan kaya aji kana cikin wani bokin guri sai ka ji farashi ya sauka ka ce bari mu taimaka ya gane su ce sati biyu mun ka ba su abinci iri kaza ka akawo su ce sati biyu sun ka bai abinci iri kaza ka akawo kuna jin su ko shekan jiyar wani na haɗa mai an ce abinci iri kaza gane ta ce ba ta bukata a bari zuwa sati biyu in takamaka bakin guri Allah ya sauƙaƙa ma bayi ne. To Allah ya ƙara sauƙaƙa ma bayi ne. Allah ya ƙara sauƙaƙa ma bayi ne. Allah ya ba mu kariya da tsaro ne. Wanda Allah ya sauƙaƙa mana farashi, Allah ya zaunar da ƙasar mu lahiya. Abinda muka ƙara kallo kenan, Allah ya ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar Najeriya. Bayan Annabi ya faɗi wannan hadisi, sun makara a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika akhadha rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima. Inna akhadhahu aliman shadidun. إن في ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا يوم يأتي لا تكلم لا تكلم
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد to innal ladhina inna fi zalika al-malakuri lalle cikin wannan abin da aka ambata mina kissasi na kissoshi da aka ambata daga kissa ta farko ta annabi nuhu har zuwa kissa ta ƙarshe ta annabi musa la'ayatan duk wannan aya ne la'ibratan wato labarai da Allah ka bamu na magabatanmu don ya zama aya don ya zama aya lalle cikin wannan la'ayatan akwai abin lura liman khafa azabal akhirah ga wanda ka tsoron azabal lahira wannan azabar duniya da kuka gani wato aya ce ga duk wanda ka tsoron azabal lahira wanda kun ka ga azabar ta duniya ta lahira na nan ta yi ai yawmal qiyamah yawon abin da zalika yawon kiyama yawon majamu'un lahu fihin nasu yini ne wanda aka tara mutane ciki ne wa zalika yawon mashahudu wannan yini ne wanda ake halarta ya shahadu jami'ul khalaiki dukkan halittu suna halarta yinin kiyama wa ma nu akhiruhu Allah ya ce mun jinkirta shi yini na amma mun kasa shi yawmul akhiri yinin karshe ba don komai muka jinkirta shi ba illa li ajalin sai don abin nan lokaci ma'adudin wanda an ka iyakance ai lokacin ma'alumin lokaci sananne inda Allah a wurin Allah mun jinkirta shi na saboda hikimar da mun ka sani yawma yati zalika al-yawm ranar da wannan yini zai zo la takallamu nafsun rai ba ta magana fi hazu ihda at-ta'aini asaluhu la tatakallamu nafsun wata rai ba ta magana illa bi iznihi ta'ala sai da izinin Allah yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman saboda haka ranar kiyama mutane duk za su tsoyi la yatakallamuna ba su magana illa man adina lahu rahman sai wanda rahman ɗaya ba izini ranar kiyama in an haɗu kowa bai magana sai da izini tsari aka bi ko yanzu kun ka zanna in kuna wani taro za ku ga in taron da dai adda tsarin kwarai na sai ku ga ba mai magana sai an ba shi izini kowa ka son magana sai ya ɗaga hannu nai in mai ba da izini ya gani in ya cancanta sai a bashi izini a ce shi magana to duk taron da adda tsari haka nan yake wanda bai da tsari shi na wanga ya kado na wanga ya kado na a yi ta maganganu to ranar kiyama la ta takallamu nafsun babu wata rai da take magana illa bi iznihi ta'ala sai da izinin Allah madaukakin sarki wa minhum al-khalqu shaqiyyun cikin halittun na akwai shaqi dan wuta Allah kada ka samu cikinsu. Wa minhun sa'idun, cikinsu akwai masu arziki ‘yan aljanna, Allah ka samu cikinsu a da. Ai, ka abin nan, kutiba zalika, kutiba kullu zalika fil azal. an rubuta dukkan wannan tun azal tun azal an rubuta mutanen arziki an rubuta mutanen shakawa to Allah da albarka sunayenka kada ka sa mu cikin mutanen shakawa ka sa mutanen arziki da albarka sunayenka fa ammal ladina shaqu
فأما الذين شقوا ففي الجنة خ... وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد to fa ammal ladina shaqu fi ilmihi ta'ala amma wa'anda ga sanin Allah ya rubuta su cikin cikin ashkiya sun yi rashin arziki ga sanin Allah to fa fil nari wa'annan cikin wuta za a sa su lahum fiha zafirun suna da sauti wato nishi ciki sautun shadidun nishi wato sauti mai, mai tsanani wa shahiqun akwai kuma sauti mai rauni sautun da'ifun sauti mai rauni shi shahiqu a asali nai wato asalin shahiqu a raddun nafsi ila sadari dawowa da abin nan dawowa da abin nan sheda zuwa ga kirji wato ajiyar zuciya shi ake ce ma shahiqu khalidina fiha kuma an kaddara musu dawama cikin wutar nan har abada su yan wuta din nan wato yan an shiga wuta Allah baya ganin tausan su saboda ya aiko da manzo ya bayyana komi da komi ya ce ga wanda za a yi ya ce ga abin da ba a yi kuma ya yanke uzuri da suwa kuma sun kaki shi yasa kun ga ko magana suke yi in yayi musu magana zai ce alam taku ayati tutula alaikum wa kuntum biha tukadzibun kun ga magana ce mai zahi yaka gaya musu ba magana tausaya musu ba ‘yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu yi ayyuka na ƙwarai mu yi ta addu'a da addu'a ko Allah ya yi ka ɗan wuta kana iya zama ɗan aljanna kamar wanda mun ka karanta da ku in ba ku mance ba da daɗewa idan ba ku mance ba da Umar ya je aikin hajji ya ce ya Allah idan ka yana yana addu'a da annabi ya ce ya Umar ha huna tuskabul abaratu wa tustajabu da'awat annabi ya shiga wajen hajjira a saudi ya yi kukaye kukaye addu'a ya fito sai ya jawo umar ya iza umar ciki ya ce ya umar hahuna tuskabula abaratu wa tustajabu da'awa umar na aka zubar da hawaye kuma na aka karba addu'o'i umar ya shiga cikin addu'a ta ya ce ya Allah in kayi umar dan wuta umar na roƙonka Allah ka goge suna ne daga wuta ka rubuta cikin aljanna domin atamhu ma tasha wa tusbitu ma tasha wa indaka ummul kitab kana shahi abinda ka ga dama kana tabbatar da abinda ka ga dama babban littahi wurin ka yake kun ga wannan aya ce Umar ke magana akan ta suratul ra'd saboda haka kai ma ka yawaita addu'a ka roki Allah aljanna yau da gobe yau da gobe addu'a ibada ce kuma ana karba ta idan wata rana baka daidaita ba wata rana ana iya daidaita sai ka ga an waye gari don abubuwanka sun canza ba ka son komi sai abin da Allah ka so saboda in mutum ya mutu yana kahiri kun ga Allah ba zai tausaya mai bara na kiyama Allah ya kare mu Khalidi na fiya an kaddara musu da wama cikin wutar nan ma dama ce samawati wal ard wato har abada muddin sama da ƙasa ta tabbata wato har abada ai muddatu dawamihi ma iyakar dawamarsu wa ma'ana zalika biduni intiha'in ma'ana wannan wato har abada babu iyaka wa huwa min kalamil arabi wannan yana cikin maganar larabawa inda ma kasadu abadan in suna nihin abu har abada bi gairi intiha'in ba da iyaka ba sai su ce ma damati samawati wal ard suna ni har abada illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijinka ya so wannan ma sha rabbuka istisna'un toge ne uri da biya a tabarruk ana nihin da abida albarka da shiya wa raddu mashi'ati ila Allah da mai da mashi'a zuwa ga Allah subhanahu wata'ala la annahum mustamirruna fin nari ba ana ni kahire za su zanna wuta ila gayatin ma'rufa zuwa ga adadin wasu kwanuka sanannu su hito ba ba shi aka nihi ba bal hum fiha khaliduna abadan a'a in kahire sun ka shiga wuta za su dawoma ciki har abadan ba za su hito ba inna Allah inna rabbaka lalle Allah ubangijinka fa'alul lima yuridu mai yawan aikatawa ne ga abin da ya kalli wa min zalika takhalidu shaqi fi nar cikin ikon Allah yana da ikon ya tabbatar da shaqi cikin wuta ya Allah ya fa'alul lima yuridu muna roƙonka Allah ka sa mu cikin ƴan aljanna Allah kada ka sa mu cikin ƴan wuta Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana kuma ka anshi azumin mu na Ramadana kuma ka gwada mana ƙarshen watan Ramadana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da wadata arziki da lahiya cikakka yace abin na na wa bil hadisi cikin hadisi cikin hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahih wanda bukhari ya fitar cikin littafi nai wa muslim fi sahih kuma muslim ya fitar da shi cikin littafi nai ana bi sa'id na khudri radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce yadkhulu ahlul jannati al-janna ya aljanna za su shiga aljanna wa ahlun narin nara yan wuta za su shiga wuta summa yaqulu Allah ta'ala sannan sai Allah ya ce akhriju minan nari masu ceto ku tafi ku hisuwa daga wuta man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min al-iman duk wanda cikin zuciya ta akwai abin da ya kai misalin kwaye alkama na imani cikin zuciya ta ku tai ku hisuwa shi da wuta kun ga duk wanda yake musulmi na za a samu akalla irin wannan imani inda ya babu shirka ciki ne za a samu irin wannan imani ciki ne ita shirka ita ka kare komi komi wace ta ka ita shirka amma in dai babu shirka imani wanda ya kai abin nan misalin ƙwayar alkama duk wanda adda shi a hisuwa shi daga wuta sai a tai a hidda 'yan wuta bayan an sa su wuta sai a fitar da su fa ya kharju wani minu sai to daga wuta qaddis waddu sun yi bakin kirin a fayil kauna fi nahadul haya'i sai a kada su cikin wani gulbi na rayuwa awul hayati alhaya'u ko alhayatu da dai ma'anar sa daya shakka malikun wa huwa min rijal hadisi mai ruwayan ne daga cikin malaman hadisin yake shakka wato fi nahadul haya'i ko min nahadul hayati bayan butuna sai su tsiro kamatan butul habba kamar wadda kwaya hatsi ta kai towa fi janibi saili gehen gebe kwasan gebe idan ya ɗauko ruwa yana ɗauko taki bisa gare shi tare da kunwa to in ya kai inda ya tsaya da ya ƙahi kamin a koma wasu ruwa sai ku ga shibka na hitowa cikin takin nan da ya ɗauko gata da sanyi gata da taki nan da nan sai ta girma alamtara annaha takharidu sabra ba ku ga tana hitowa jajajir ba multawiya lankwashe ai kuna ganin ta lankwashe ta hitowa daga baya sai ta miƙe to haka nan za su hito sun yi jajajir wuta ta babbake su sannan daɗa sai a kaɗa su cikin gulbin rayuwa daɗa sai su wanke sannan a shigar da su aljanna saboda haka in dai akwai imani to ba wanda zai shiga wuta in dai akwai imani in dai akwai imani shi yasa kuka je muna ta magana shirka ku ba zuwa inda bokaye zuwa wajen bokaye shirka ne mana ta arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara saboda haka kun ga shi babban laihi na da a ce ka zo min da zunubi abin nan wanda ya kai anana sama'i wato zahirin sama duk zunubi ne amma kuma wato ka zo baka zo da shirka ba Allah ya ce zan zo ma da kamar ta magafiratan na gafara saboda haka in dai mutum bai zo da shirka ba duk zunubin da ya zo da shi Allah zai gafarta ya an je ranar kiyama in ya ga dama amma in bai ga dama ba zai wa mutum hukunci da ƙarshe bayan an ga mai hukunci a sashi aljanna amma dai duk musulmin da ya ta lahira ɗan aljanna na in dai ba shirka yi ba abin nan dai da hausawa ka cewa sai dai lahira maza ta yi ƙura to tana gaskiya ha lahira maza tana ƙura don kun ji waɗanga kun ji an babbake su duk ko ina an kone su sannan an kaishe su amma dai ana shiga aljanna in dai da imani babu shirka saboda haka ku yi kokari ku kyautace tauhidin ku ku kyautace imanin ku Allah ya kare wa amal ladina su'idu وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص To fa amman ladina su'idu kun ji wa'ancan da muka faɗi alladina shaquna mun kai magana to amma wa amman ladina su'idu su ko wa'anda an ka azaita su wato su ya aljanna ne bidan misini su'idu wa qur'a bi fataha sa'idu wa amman ladina su'idu fa fil janna wa'annan kan za a shigar da su aljanna khalidina fiha an kaddara musu dawama cikin aljanna ma damatis samawati wal ard muddin sama da ƙasa na nan wato har abada tunda ya gabata ma damatis samawati wal ard yuridu bihi abadan saboda haka za su zanna su alladina su'idu fil jannati ma damatis samawati wal ard wato abadan za su zanna abadan kama ta kaddama wadalla alaihi fihim qawluhu adaan cewar da Allah ya abinda ya nuna haka cewar da Allah ya su ya aljanna an ba su aljanna adaan kyautata ta zama aljanna ma damatis samawati wal ard ghairu majzuzin ba a yanke ta kun ga Allah ya ce ba a yankewa kenan a shi ma'anarta abadan shine ma'anarta saboda haka ya ce gaira majazuzin ba a yanke ta ma da mata samawatu al'adu wato abadan gaira majazuzin abadan ba a yanke ta ai makatowa abadan ba a yanke kyauta ya aljanna abada shine ma'ana ma da mata samawatu to wannan ada an gaira majazuzin da shi na an ka fassara a wancan na abin da ‘yan wuta khalidi na biya ma damata samawatu wal'adu. Wada'an ya ce ismu mazdar bi ma'ana a ida'o, wa ubadul asanami masu bauta gumaka yau kalli duna aba'ahun suna rataya ne ga abin da sun ka iske babannin suna yi, mina fil ibada ga ibada, walai sallahun hujjatun ala zalika ba su da hujja ga wannan. ba su da hujja wato su dai kawai bautawa gumaka suke yi ba aya aka ba su ba hadisi ba illa taqalidul a'ma banda taqalidi na makaho shi ɗaya na tare da su kama ta kaddama kama wanda ya gabata wa allaka alaihi hunatu yayi ta'aliki ga wannan magana anan wa qala yace wala taku ya muhammadu fi miryatin mimma ya abudu haula ya muhammadu to kai hankuri kada ka zan cikin shakka ga abin gada mashirikai suke bautawa na gumakansu don kaga ba su sauraren ka ba su yi maka da'a kada ka zama cikin shakka ga abin da suke bauta min asanami wato duk abin da kaga suna yi na ganin daurewarsu da menene ga bautar gumaka duka aikin banza na suka yi inna nu'adhibuhum mu za mu yi musu azaba kama azabna man qablahum kama wanda muka yi azaba ga na gabaninsu wa inna la nahmiluhum mu ba mu banza da su wa in amhalnahu ko mun yi musu jinkiri ko da mun yi musu jinkiri ba za mu yi banza da su ba ku kula jama'a duk abin da kun ji Allah ya ce zai yi to gaskiya zai yi shi ko kun ga yayi jinkiri bai banza da shi inna allaha yumhilu wa la yuhmilu hakika Allah yana jinkiri amma bai banza da abin da ya ce zai yi in dai shi ya ce zai yi to kakko saba mai yace wanda yayi kaza zan sa ai mai bulala to kakka ga awa kai ya kyale ka wala yuhmilu bai banza da abin da bulala dan na tai wata rana sai ta zo ma lokacin da baka yi zato ba yana jinkiri amma bai banza da abin da yace zai saboda haka ya rasulullah fasbir kai hankuri kakka zan cikin shakka kai hankuri wa hadha tasliyatu lin nabi wannan ba hankuri na da ɗebe kewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya abudu na illa kama ya abudu aba'uhum ba komi suke yi ba sai suna bauta ne kama ya abudu aba'uhum kama wada babannin suka bauta suna yin bauta ne kawai kama wada babannin suka bauta ba wani abu na ba kamar wanda babannin su kai ka ibadatihim min qabla kamar ibadar uwayensu can farko wa qad azabnahum uwayen nasu ko ai mai musu azaba wa inna lamuwaffuhum mithlahum mu ma za mu cika musu kamar wanda mun ka cika mu uwayen su nasibahum rabbansu ay haddahum min azabi rabbansu na azaba gairar manqusin ba mu ragewa ai taman za mu ba su sakamakon su cikakke taman cikakke ba tare da an rage ba to Allah ya roƙonka muka yi biya asma'ikal husna ka tausaya mana mu dai ka sa mu cikin bayinka na kwakware na ƙwarasa wa'anda ka bin umarninka kuma su nisanci abin da kai hani gare shi wa'in ikhtalafa nasu ko da mutane sun saba fi sha'anin qur'ani ga sha'anin qur'ani ko da mutane sun sassaba ga sha'anin alqur'ani kakku damu da sassabawa mutane ga sha'anin alqur'ani faƙala ba duwan kadibo wasu sun kace ƙur'ani ƙarya ne wabtira'un wasu sun kace ƙur'ani ƙage na waƙala akaru na shi'irun wasu mutane suka ce ƙur'ani waƙa ne au kahana wasu mutane suka ce ƙur'ani bokanci ne fala ya kazun kazalika minhu wannan kada ya bata maka rai game da su kakka damu da duk wannan abin da kaga suna yi kai ya dame ka ya hankuri kada wannan ya dame ka Allah subhanahu wata'ala wato eh, haka ya kaddara al'adan mutane ta tun azar haka na al'adan mutane take game da abin nan ga, ga, ga game da gaskiya in ta zo sabani suka yi ba tabbatarwa suke yi ba faqala wala qad atina musal kitaba wala qad atayna musa alkitaba fakhsifa fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون to wala kada atena Musa kitaba lalle mun ba Musa littahi at-taurata mun ba annabi Musa littahi at-taura faqatul fafiyya in mutane sun sabani ga Qur'ani kakkada mu al'ada ce ta mutane wala kada atena Musa kitaba lalle mun ba Musa littahi at-taura faqatul fafiyya an kai sabani ciki ashe ba littahin kadai an ka taba sabani gare shi ba shi ma Musa an yi sabani ga littahi ne bit tasdiqi wa takdhib wasu sun ka gazganta wasu sun ka karyata wal qur'anu akal qur'ani kamar wanda ka gani ga qur'ani to fa ta salla ka ɗebe kewa wala ta hazan kada kai bakin ciki wa inna ma waqa alaka min zalika abinda ya auku gare ka na karyata abinda ka to da shi waqa aliman kana qablaka ya auku ga waɗanda sun ka wuce gabaninka walaula kalimatun sabaqan min rabbika ba don wata kalma da ta riga ta gabata daga Allah ubangijinka bi ta akhiril hisabi yayi alƙawan jinkirta hisabi wal jazai da sakamako lil khalaiqi ga halittu ila wamil qiyama zuwa ranar qiyama ba ba don wannan ba laqudiya bainahum fid dunya wallahi da an yi hukunci tsakanin mutane fid dunya nan duniya fi maktalabu bihi ga sabanin da ga abin da suka yi sabani ciki amma Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ranar kiyama shi yasa bai musu hukunci ba wa innahum su almukaddibina bihi masu ta gaskiya lafi shakki min suna cikin shakka game da alqur'ani muribin shakka mai yawan kokonto mu kiwon firi ba wanda ke kada su ga shakka wa inna kullan bitashdidi wa qira'a bitakhfif wa in kullan wa inna kullan lalle kowanne daga cikinsu ai kullul khalaiki dukkan halittu lamma bi tajdidi lamma bi ma'ana lamma bi ma'ana illa fa inna na fa inna abin na fi inna kullan nafiya wa qira'a bi takhfifi wa in kullan fa amma abin nan fa ma za'ida wato ga wannan qira'a fa ma za'ida fi lamma wallamu muwaddi'atu liqasami wallahi ai liqasamin muqaddarin ai wallahi aw ko kuma fariqatun baina inna almuhmala wan nafi'a saboda haka wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahu rabbuka a'malahum lalle kowanne daga cikin su Allah ubangijinka zai kammala musu ayyukansu ai jaza'a sakamakon ayyukansu Allah zai zai zai saka musu da sakamakon ayyukansu innahu bima amaluna khabirun shi Allah masani na da abin da halittu suke yi da abubuwan da kuka ganin mana yi da masu yi da rana da masu yi da dare da masu yi cikin gida da masu yi garka da masu yi cikin gari da masu yi cikin daji duka waɗanga abubuwa da kun ka gani Allah ya sani kuma ya ce layuwaffiyanna hum rabbuka amalahum lalle ubangijinka zai cika musu sakamakon ayyukansu innahu bima ya'maluna khabirun shi Allah masani na da abin da suke yi ai alimun bi bawadinihi kaza wahiri Allah ya san abin da abbayyane bayyana abin da suka yi da boya abin da suka sani suke yi duka Allah wanda ya san bayyana haka da ya san haka ya san boye kun ga mu wanda mun ka san bayyane ba mu san boye haka nan ba amma shi Allah ilimi ne duka na wanda ya san bayyane haka ya san boye saboda haka fassaƙin alal amali kai dai ka daidaita ga aiki fassaƙin alal amali bi amri rabbi kai dai ka daidaita ga aiki bi amri rabbika da umarnin ubangijinka wa du'a ilaihi da kuma kira ga ubangijinka kai dai ka daure ka tsayu ga ya aiki da umarnin ubangijinka kama umirta kama wanda aka umarce ka yadda aka umarce ka dama matsalar da inda take shi mai wa'azi ya tsayu ga abin da aka umarce mutane sun taho ko ba su taho ba abin nan dai da ya ce shi a gaskiya to a gane bisa gare ko da wani baya gare ko shi ɗai a gane bisa gare shi to inda duk da'awa ta samu jagorori na kwarai to da'awa za ta yi kyau za ta yi kyau in ta samu masu jagora na kwarai saboda haka Allah ce kai dai fassaƙin kama umirta kai dai ka daidaita kama wanda aka umarce ka waliyastaƙin man taba ma'aka wa'annan da suka yi tuba tare da kai su ma su daidaita ga abin da suka suka suka yi tuba gare shi wala ta daga kakka ƙetare iyaka wala ta daga kakku ƙetare iyaka tajawazu hududallah kakku ƙetare haddodin Allah innahu bima ta'maluna basirun shi Allah mai gani na ga abin da kuke aikatawa fa yajazikum bihi zai saka muku da duk abin da kuke aikatawa saboda haka wannan tsoratawa ne Allah ya umarce ku kai jagora ka tsayu kama umirta su waɗanda sun ka bi ka su tsayu wala ya ɗagauna kar su kauce mu hanya Allah mai gani na ga abin da suke yi saboda haka duk abin da kuke ka ku ɗauka kama Allah bai gani Allah yana nan yana ganin ku rika kwatantawa ku yi gaskiya ku bar ƙarya ku yi adalci ku bar zalunci ku yi tausayi kar ku yi rashin tausayi Allah ya taimake mu wala tarkanu ila allazina zalamu kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci bimawa bimawa da da soyayya aw madahana ko da almandahana ku rika koye gaskiya don buƙatar wani aure da bi amalin ko kuma azzalumai in sun kai zalunci kar ku yarda da zaluncin su kowa kake tare da shi ya kauce ma hanya kar ka yarda da kauce ma hanyar nan ka yi abin da kaka iya kuma kakka bari wato tukunyar wani ta kai kauta saboda haka ku daidaita ga hanya kada ku karkata ga azzalumai da zalunci fata masa kumin na wuta ta kone ku ai tusibu kumin na wa ma lakum min dunillahi ba ku da wani wanda ba Allah ba min auliya wani masoyi ya fazu na min wanda za su kare ku daga Allah shi Allah idan ka bi shi yana iya kare ka ga azaba kowa dan shi ƙawiyun kuma ala kulli shay'in qadirun amma in ka bi wani kabbar Allah to wannan nan bai iya kare kai ne ba dai ya kare ka daga azabar Allah saboda haka wa malakum min dunillah min awliya ba ku da wasu waliyai ya hafazu nakum wanda za su kare ku min dunihi da minhu daga Allah summa la tunsaruna sannan ba a taimakon ku tumna'una min azabi ba a hana ku daga azaba ce saboda haka ku kauce ma abinda duk kuka ganin zai iya kai ku ga halaka gurgudon wanda kuka iya ku kauce mai bi asma'ikal husna ya Allah wa sifatikal ula nas'aluka bi annaka malikun wa anta ala kulli shay'in qadirun wa ma tasha'u min amri yakunu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada kada ikhlasi wanda ka gwada mana farkon wata ramadana Allah ka gwada mana ƙarshen wata ramadana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka zaunar da garin nan namu na birnin Kabi cikin kwanciyar hankali da natsuwa ka zaunar da jihar Gatamu ta Kabi cikin kwanciyar hankali da natsuwa ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya ka haɗa kan Najeriya da Nijar Allah ka haɗa kan Najeriya da Nijar ka zaunar da su lahiya da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka ka tosaya mana ka anshi ibadodinmu ka ƙara mana imani da ilimi kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah a koyaushe ina gaya muku cewa wanda adda tambaya bai da laihi idan ya yi tambaya inda gama karatu na ko ina cikin karatu amma rubuto min takarda shi ɗaya na wanda na tsaisuwa kuma abin da na sani na ni na gaya muku cikin dalilai na wato annabi azzaune yana karanta wasa baina kewaye da shi masallaci sai wani dattijo ya tashi ga azumi na ya ce ya rasulallah ina tambaya ina da dama in sumbanci iyali na wa ana sa'imun ina ɗauke da azumi annabi ya daga kai yadda bi da tijiyar ce eh kana da sai da tijiyar zanna sai wani matashi ya taso ya ce ya rasulullah ya halitta in sumbanci iyali na da rana ina ɗauke da azumi ya ce bai halitta ba tambaya guda ta annabi ya bada ansa saboda mutum biyu na sun kai tambaya ɗaya ya gane su wanga da tijiyar ko ya kwana wuri guda da mata ta babu abin da kawo bali ya tumance ta wanga yaro na ko nesa da nesa yake gare ta yanzu wani abu na faruwa yace bai halitta ba to kun ga in bai gane su ba an sa guda zai bai ba amma yanzu da gane su ba an sa biyu ba su ba to shi yasa shi Abbas je ga yace shiga mai tambaya shi ce ya ga mai tambaya tambaya ga kai to in gane ka in dibe ka da kyau in ga ansar da zan baka in ko ba ka san in gane ka ce wajen wani rubuta mai takarda in abba zai gabe an shi tambaya da takarda ba wasu na ansa saboda haka ce ka tambaye su alaikum assalam yayi tana cikin addu'ar da annabi ka yawaita a ga watan ramadana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi na yawaita ta ga watan ramadana wa alaikum assalam a adalci shine haƙƙin kowa ka bashi abinai kamar yanzu gwamnati ta zo ba ta sauke kowa ga aiki ne ba kaga ta yi mai adalci dan ƙasa na ba ta sauke shi ba don ya yi wani abu haka amma abin da a ihsani a ta ɗibi wani abu ta bashi ta ɗauka ta ƙara mai muƙami irin wanda ya kamata wajen aiki ne da abin da ya kama da shi wannan kyautatawa ne to wanda ta san cewa yana iya cuta mata in ya kai gaba to wannan tana ita ka bada gaban ita ka sa hannu a ce wani a kai shi gaba to in ta san iya kai gaba yana cuta mata to a yi mai adalci a yi mai adalci a hana mai zuwa gaba tun da iya kai gaba cuta zai yi to a yi mai adalci a hana mai zuwa gaba amma ka a sauke shi in an ka sauke shi ba a yi mai adalci ba an zalunce shi wa alaikum assalam Eh akwai inda gabobi ka magana wato in aka ci gaba da magana baki ya saba da ƙarya bakin mara gaskiya ya saba da ƙarya sai baki ya dora magana wallahi rabbina ma kunna mushrikina na rance da Allah ubangiji mu ba mushrikai muke ba kuma mushrikina abin yake rantsuwa na amfani ne sai Allah ya ce to a rahe baki a ba gabobi ne da masu yi magana dan yana mai da hannu agogo baya sai an yi shari'ar da ya kamata a gama cikin minti guda in ana bari baki na magana kila sai an minti goma ba a gama ta ba saboda rantsuwar ga da ya kai sai an kace a ruhe shi to tun da gabobi suna magana abin nan wato kalle mana aidihim to Allah ya taimake mu amin sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Amin Allah mana roƙonka ya Allahul wahidul ahadul faradus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu innaka antal ghafurur rahim Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mu yannansu da kannansu ka gafarta mu ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu ka gafarta mu iyalanmu ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu lahiya ka ƙara musu natsuwa da kwanciyar hankali ka ƙara musu kariya da tsaronka ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka tusaya mana ɗiyan ga da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu Allah da albarkar sunayenka Allah ka shirya mana su Allah da albarkar sunayenka Allah ka kare mana su diya da zuriya da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu Allah ka kare mana su daga sharrin na kusa ka kare mana su daga sharrin na nesa ka kare mana su daga sharrin maza ka kare mana su daga sharran mata ka kare mana su daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka karkato da su zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta duk waɗanda ba su da lahiya cikin su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki da Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri mu dai ka taimaka mana Allah da albarkar sunayenka kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kulla mana Allah kai mana mana maganinsu, Allah kai mana maganinsu, Allah kai mana maganinsu, Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta, ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyanmu, bayan ka musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su. Allah mana roƙonka da albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya, Allah ka zaunar da Najeriya lahiya, Allah ka haɗa kan Najeriya, Allah ka haɗa kai 'yan Najeriya, Allah ka shirya shugabannin Najeriya. Najeriya, Allah ka aza su ga hanya, Allah ka aza su ga hanya, Allah ka ba su mashawarta na kwarai, Allah ka ba su mashawarta na kwarai, Allah ka kare muka kare su, Allah ka kare muka kare su, Allah ka azaita mu alherunsu, Allah ka kare mu daga sharorinsu, Allah da albarkar sunayenka ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka gusar da hitina kowace iri, ka shirya mahukunta arewa, Allah ka haɗa kansu wuri guda Allah ka zaunar da arewa lahiya ka taimaka mana Allah bai asma'ikal husna Allah ka kare mu ka kare jaham ya Allah ka kare mu ka kare jaham ya Allah ka kare mu ka kare jaham jahannan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda rahamar ka Allah duk wata hitina da a cikin wannan jiha Allah ka gusar da ita Allah ka gusar da ita Allah ka hada kan wannan jiha Allah ka haɗa kan mutanen wannan jiha, mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya, ka ba su mataimaka na ƙwarai, ka ba su mashawarta na ƙwarai, Allah ka kare mu ka kare su, ya Allah ka kare mu ka kare su, ya Allah ka kare mu ka kare su, ka azirta mu alherinsu ka kare mu daga sharrorinsu, Allah ka amintar da hanyoyinmu. Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka kare mu ka amintar da hanyoyinmu ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka kare mu ka kare biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare biranenmu ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya ka kare mu ka kare makarantun nan ka shirya an makaranta ka shirya malamansu ka kare mu ka kare masallatayen ka shirya limamai ka shirya mamansu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu yanda don muka yi ta Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka biya mana bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abin tsoron mu ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata ka shirya muka shirya su ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin tsoron su ka kare su alherin da kake saukawa wannan rana Allah ka ba mu mahi yawa Allah ka ba mu mahi yawa shirin da ke saukowa ko ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah da albarka sunayenka roƙonka maka Allah ka tosaya mana ya Allah mana roƙonka inna nas'aluka bi annaka malikun وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون يا الله كشريا متاسا يا الله كشريا متاسا يا الله كشريا متاسا كربا سدميا غون دبيو دميا غون حالاي الله كشريا سوغا عباده كدا اخلاصي كباسو ايوكا da sanawoyi na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu da albarka sunayenka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam